الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantar littafin umdatul akam na sheikh al'allama abdulghani bin abdulwahid al-maqdasi alhambali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau mana 28 ga watan safar 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 24 ga watan tara 2022 miladiya muna fata allah muna muwafaka muna cikin kitabu ɗahara yau za mu yi darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi hadisi na bakwai قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع عن همران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تودأ نهى ووضوئي هذا وقال من تودأ نهى وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وانا حديث اخرجه البخاري في الوضوء هكذا ده امام مسلم في الطهاره كلام متفق عليه a hadisi na bakwai yake cewa daga humran maula usman bin affan mana daga humran a yancacce ko kuma ma'ana a yancaccen bawa na usman ɗan affan domin aka ce maula wanda ya yantar ana kiran shi maula wanda aka yantar shi ma maula ne sai dai wancan wanda ya yantar ɗin sai a ce mishi maulal a'ala shi kuma wanda aka yanta maulal asfal idan aka ce maula mutum yana da bawa sai ya ce wannan bawan jika ka zama ɗa to yanzu shi sayyidin mai bawan ya zama maula ne na wannan bawan shi ma wannan bawan ya zama maula na mai gidan shi da wannan bawan ya rasu ba shi da masu cin gado shi wannan maulakin nashi zai ci gadon shi to usman bin affan yana da bawa wanda ya yantar da shi wanda ake kiran shi umran ya dala tabbata a gare su su biyu kin gabaki daya yake cewa annahu ra'a usmana da'a bi wadu'in lalle shi umran ya ga Usman dan Affan ya dala tabbata a gare shi kenan shine khalifa na uku bayan Abubakar da kuma a Umar to shi wannan khalifa na manzo sallallahu alaihi wasallam Umran ya ganshi ya ce a zo mishi bi wadu idan aka ce wadu bi fathil waw wa ko shine alma'ul ladhi yutawadda'u bihi shine wado ruwan da ake arwalla da shi shine ake kiran shi wadu ba wudu ba wa wadu idan ka ce wadu ruwan yin arwalla kenan makayi da abin da za a yi arwalla a cikin shi qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa yuqalu al-wudu'u wa tuhur ana cewa wudu da domma na wawun ko a ce tuhur da domma na ta'un kenan bi dommi awwalihima ana faɗan haka ne idza urida al-fi'l idan ana nihin aikin yin arwallan sunan shi wudu eh yin tsarkin sunan shi tuhur amma abin yin arwallan sunan shi wadu kuma shi yin tsari mana abin yin tsarkin tahur ne da ruwan da waye abin yin tahur kuma amma yin duhur ina wata gane shi ne ke cewa kenan bi dhammil waw idza urida al fi'l wa bi fatihi kenan wa bi fatihi awwalihi ma kenan idan aka yi fatahan farkon su idza urida al ma alladhi yutatahharu bihi ina wata gane maliki cewa wa aslul wudu min al wada'a asalin ita kalmar wudu daga kalmar wada'a ne me ma'ana al wada'a yace wa huwa al husn wan nazafa kyawo da tsafta da tsarki shine ma'ana al wada'a to daga wannan kalmar ne aka ciro wannan kalma sai ce fa summiya wudu'us salati wudu'an sai aka kiraye arwallar da mutum zai yi ta sallah aka kiraye ta ma'ana tsafta da tsarki me yasa li'annahu yunazzifu sahibahu da mu wannan arwallan ma'ana yana tsarkake wanda yayi shi to ma'ana abin da ke ni da arwala ma'ana tsafta da tsarki da wankewa mutum ya kasance a kal kenan to anan yake cewa annahu ra'a usmana da abi wadu'in ma'ana yaga usman ya yi kira a zo mushi da abin yin arwalla kenan fa'afraga ala yadaihi min ina'ihi sai ya kwarara ma'ana kalaba min ma'il ina'i ala yadaihi ma'ana sai ya zubo ya karkata shi ne mana fa'afraga sai ya karkata wannan makayin ya zuba wannan ruwa a hannayen shi guda biyu daga wannan makayin fa ghasalahuma talata marat sai ya wanke su so uku kenan ba cikin makayin bai fara sawa wani ana magana ne idan ya kasance makayin da za a yi arwallon buɗaɗɗe ne ko to kaga za ka ajiye shi ne a damanka amma irin su sahani abinda yake a rihe abinda ya yi daidai ya yi dace ya ka ajiye a hagunkinka sai da za ka karkatowa kana zubawa a damar kuma kana ta yin aikin arwallon kenan da ya karkato ya wanke ya karkata ya wanke ya karkato ya wanke to bancin ya wanke hannun sun wanku tsaf thumma adkhala yaminahu fil wudu sannan sai ya sanya hannun shi na dama a cikin makayin a cikin abin yin arwallan a cikin ruwan arwallan kenan bancin ya tsaftace su sannan sai ya sa su anan kalmar thumma da ta zo laysat ala babiha domin a ƙa'ida huruful ataf ita wannan summan tufidu tarahi in aka ce mutum ya yi kaza summa to kenan he da ya ɗauki lokaci to ba na nihin ba da ya wanke kuma sai ya tsaya ya gum ya kamar minti hudu biyar tukun ya ci gaba a baka ke ne a nan summa bi ma'ana kamar tana ɗaukar ma'anan wawu kenan tufidu tartib kawai yana wankewa kawai sawaye ina wata gani kenan sun ma'adkhala yaminahu sanan ya sanya hannun shi na dama fil wadu'i su cikin wannan ruwan arwallan sun matamadmada sa'annan sai ya kurkure bakin shi wastan shaka ya shaƙa ruwa wastansar ya fatar sun ma ghasala wajhahu talata sa'annan sai ya wanke fuskar shi su uku ina wata gani kaga nan da madmada da istinshaq nan bai ce su uku ba ko to amma akwai hadisin da zai biyo baya shi zai ƙara mana bayanin daki-daki domin shi wannan hadisin da hadisin da zai biyo wannan ma'ana hadisan in suka haɗu ga baki ɗaya su ne siffa mafi kamala ta arwalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan a sun magasala wajhahu salatan sannan ya wanke fuskar shi su uku wa yadaihi ila almirfaqaini salatan sannan ya wanke hannayen shi guda biyu zuwa gwiwar hannu shi ma su uku a nan ita ma ila laisat alababiya kenan ila bi ma'ana nan ma'a kenan sa'annan wa yadaihi ma'al mirfaqayn domin wanke ba nan ba ake tsayawa dole ya an sa wannan gwiwan hannun cikin wankewa ina ta gane kenan wannan ila kenan shi ma domin su huruful jar ba'dhum yanubu ba shashin shi yana cin wajen shashi wannan sai ba da ma'anan wannan kenan ma'anan ila ma'anata anan ma'ani wa yadaihi ila ilal mirfaqaini salatan da hannayen shi guda biyu tare da gwiwar hannu sau uku summa masaha bi ra'asihi sa'annan sai ya shafi kanshi shi ma wannan da bayani zai zo nan gaba insha Allah summa gasala kilta rijilaihi salatan sa'annan kuma ya wanke dukkan kafafun shi guda biyun kowanne ya wanke shi sau uku sau uku sun maƙala sana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce ra'aitun nabiya a sun maƙala sana kenan shi usman kenan wanda ya arwalan sai ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawadda'a nahawa wudu'i haza sai ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi arwalla kwatankwacin wannan arwallattawa ta nai waƙala sai manzo da ya yi arwallar irin wannan wanda ya yi sai manzo ya ce man tawadda'a na hawa wudu'i haza duk wanda ya yi arwalla irin wannan arwalla tawa thumma salla raka'ataini sa'annan ya sallaci rako'i guda biyu kenan ya wani arwallan kamila sa'annan bayan wannan sai ya tashi yayi sallaci rako'i guda biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu mana bai zantar da kanshi ba a cikin wannan arwallan mana ce la yuhaddisu fihi ma nafsuhu ai hadisun nafs mana irin da tunanin da mutum yake yi ai mutum kana zance kai da kanka ko da harshenka bai yi magana ba amma kwakwalwarka za ka rika tambaya kana ba da amsa kana faɗin abubuwa ne to shi ma'ana la yuhaddisu nafsu malaka cewa abin da ake ne nan huwa alwaswas wal khatarat yana irin waswasi da irin abubuwan da yake darsuwa a tunanin mutum a kwakwalwar shi to mutum ya rakawai guda biyu bai yi wannan tunanin ba bai yi wannan waswasin ba ina ta gane malaka wal muradu biha huna ma kana fi shu'uni dunya ma'ana waswasin da zai yi ba zai zantar da kanshi ba cikin abin da ya shafi lamarin duniya amma kam dama mutum yana sallah yana karanta qur'ani kaga ai tuna girman Allah ne yake yi ko yana tuna lahira yana tira yana tuna irin tagomashin da yake cikin aljanna yana tuna irin tsanani da narkon azaban da yake wuta har shi na manzo kenan in ya zo wajen azaba a sallar nafila sai ya tsaya ya roki Allah ya kiyaye shi in aka zo wajen rahama sai ya roki Allah ya bashi wannan rahama kaga ai abin da ya shahi Allah da musulunci da waya da sauransu wannan su ne ake so ka tuna ta ka tuna irin girman Allah da sauransu kenan da nan anan da aka ce kada mutum ya zartar da kanshi ma'ana ana nihin zance abin da ya shahi lamarin mi duniya an gane malici ya ani fala yastar silfi dalika shi ma zancen na duniyan da ake magana a kan shi kar da mutum ya shantake a cikin wannan mana mutum yana sallah ya tuno wata gonar shi ko bai yi ba kaza shi kenan kawai sai ya shiga to ya zan yi wani abu gobe in je in yi kaza in yi kaza kawai sai ya shiga hirar shi kawai sai ya ji da ya ce Allahu akbar sai ya ce Allahu akbar kaga wanda yayi istirsal kenan ko kai wanda ya ya ci gaba yana ta yi to istirsal ne ba a so mutum yayi kai ta yi amma inda a ce mutum abin ya zo mishi sai kuma ya yi gaugawa ya kore shi malaki cewa wa illa in ba haka ba fal'afkaru ya ta'azzaru salamatu minha irin dan tunani haka wanda zai zuwa mutum yana da wahala mutum ya kubuta wani dan abu ya zo maka to abin da ake nihi idan abin ya zo in na duniya kawai ka ture shi to idan har ya zo kana ture shi ana sa ran cewa za ka samu wannan ladan mana ba a tsilga ka daga cikin mutumin da ya yi hadisun nafs a cikin sallar shi saboda abin ya zo ka ture shi shi kuma wani zawata shi gaskiya da wahala da wahala irin wannan bai zo maka ba amma abin da ke ni ba in ya zo ba kuma ka doge ka ci gaba in ka doge ka ci gaba to shine ka rasa wannan sharadin to amma da a ce da ya zo ka ture shi ya zo ka ture shi to ana sa ran za ka samu wannan a falala a wannan shine hadisin usman dan affan ya dala tabbata a gare shi sai ki to duk mutumin da ya yi haka bai yi hadisun nas ba bai yi hadisun nafs ba gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mishi abinda ya gabata ya huce na zunubin shi a gwani na maka fararar arwala kuma yadda za mu gani cikin ma yusta fadu min hadis a wannan hadisi mai girma ya kumshi siffa wadda take kamila cikakka ta arwallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama usman bin affan ya dala tabbata a gare shi yana daga cikin kyawun karantarwar shi da kuma irin ƙoƙari da yake yi mutane su fahimci ko kuma su isar da saƙon manzo sallallahu alaihi sallama a huska mafi kyawu ya zo ya tara mutane ya sa aka kami shi abin yin arwalla ya zo ya musu arwallan a aikace ba haɗe a baki ba kamar yadda yanzu muke faɗa a aikace zo ya musu kuma wannan yayi ne liyakuna ablag tafahuman wannan ya fi kai ƙololuwa wajen fahimta ko kuma wa atamma tasawuran fi azhanihim wannan kuma shine zai kai cikan sai da za su iya suranta yadda arwallan manzo sallallahu alaihi wasallama a ƙolluwarsu ina wata gani da haka ne daga cikin hanya ta karantarwa mafi kyawo irin ababe na aikace to in son samu ne inda dama a yi su a aikace daga cikin malama a wannan zamanin akwai sheikh ilyas bin abdullah da magaram kenya yana da ibada a aikace to ya yi wani abubuwan da dama an yi arwalla an yi sallah an yi wankan janaba abin da ya shahi aikin hajji wankan kaza wankan kaza duka kowanne ya yi su gashi na da ruwa da komi kana gani akwai bidiyoyi kansu suna nan suna yawo to wani wata hanya ce mai sauki mutum wanda ko bai je makaranta ba a tsaya ba ana ce mishi kaza ko ya gani ga sha aikace an yi sai ya dauka yayi to wannan ba karaman hanya bace ta wato karantar da al'umma ibada a aikace Allah datar da mu Allah saka musu da alkhairi a cikin wannan hadisi game da abin da ya shahe hukuncin shaƙa ruwa a cikin arwalla domin ita arwallan ta kunshi wajibobi da kuma sunnoni da mustabai dai kamar yadda waɗansu mazahibu zai kalkasa su to a cikin wannan mun ga akwai shaƙa ruwa da kuma fatarwa shakarwa a cikin arwala malamai sun yi sabani a cikin shi akan hukuncin shi shin wajibi ne ko mustahabi ne da abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da sufiyanu sauri da kuma da waɗansunsu sun taya akan cewa wato shakarwa mustahabi ne arwala ba wajibi ba ne amma abin da yake mashuhuri a mazhaba ta imamu ahmad cewa shakarwa wajibi ne kuma arwalla ba ta ingantuwa dole sai da shi kuma shi ne mazahabi na abi laila da ishaq da sauran waɗansu daga cikin malamai a wannan ƙauli guda biyu ƙauli na biyu waɗanda suka ce wajibi ne wato ƙaulinsu ya fi ƙarfi saboda mi saboda allah ta'ala ce fagsilu wujuhakum ko? ku wanke fuskokinsu ku wanke fuskokinku to kaga wato hanci yana daga cikin huska hanci yana daga cikin huska kuma haka hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ingatattu da suka zo babu wani hadisi guda ɗaya wanda yake siffanta arwalan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi arwala a ce bai shaƙi ruwa ba ba ta samu ba kasance masu salama ya lazimci wannan wayannan yana nuna wannan abin a wajibi ne ina wata gani na ka dai zance mafi inganci shaƙa ruwa wajibi ne sai abin da ya shahi shahwar kai an ya ce wa masa bira a ko ya shahi kan shi shin shafan wannan kan dukkan shahon kai wajibi ne koko in ka shahi ka shahi dan juz'i ma ya isa misali a ce kai haka ka zo tsaka ka koma koko sai ka shahi kan gabaki daya na farko dai dukkan malamai sun yi ittifaki akan cewa shi a shahi kan wajibi ne don mutumin da ya yi arwalla bai shahi kan shi ba arwallar shi ba ba kuma suka yi ittifaki akan cewa mustahabbi ne a shahi duka ana fahimta shi shahon ko da kare tunda ko haka kai ka shahi kai ko ba ka ba in ne haka ma na shawa to shahon wajibi ne to a shahi duka fa sun yi ittifaki su duka su mustahabi ne to a ina suka yi sabani sun yi sabani ne akan waɗansu sun ce akan cewa an ka shahi wani nau'i daga ciki ko wani rabi ko kashi ɗaya daga cikin uku waɗansu suka ce ya isar waɗansu kuma suka ce bai isar ba shi ma a nan waɗanda suka ta akan cewa wajibi ne a shafi dukkan kai wannan ƙaulin ya fi ƙarfi kamar yadda za mu gani hadisin da zai zo a nan gaba ina wata gani da haka kowanne dai akwai ƙoƙarin hujjar shi dai kawo da waye da sauransu saboda kan mu shiga cikin waɗannan tafasil ya cinye mana lokaci a wancan hadisin dai tun da ya ce mana fa masa abi jami'i ra'asihi wannan zai fassara wancan kamar yadda za mu gani don haka ma ibn al-qayyim yake cewa lam yasih fi hadithin wahidin annahu iqtasara ala masihi ba'd ra'sihi al-batta ibn al-qayyim yake cewa ba a samu ba wani hadisi ingacecce guda daya wanda ya zo ya bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita akan shafan wani bangare daga cikin kanshi da dai ba samu ba da hadisin da yake zance yana zance ne akan shawon kai duka to amma in ka shiga wajen malamai za ka al'akhazu warrad wani caye in kai haka ma ka ɗauko ruwan kai haka kawai an ƙare tunda Allah ce famsahu bi ru'usikum sun ce wannan ba'un din tabi'idiyya ce ma'ana an kai shahi wani abu daga ciki shikenan tamam wanda suka ce baki ma'ana wajibi ne suka ce wannan bakin ta ilsaq ce ma'ana ka shahi kan da hannun ke taba kan ina ta fahimta طيب سي ما يؤخذ من الحديث نوركو شين مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في إناء الوضوء عند التوضؤ فإذا تركو شين شرعا wanke hannaye so uku kafin a shigar da su cikin makayi wajen mana kayan shigar a shigar da su cikin ruwan arwalla wajen yin arwallan fa'ida ta biyu shine attayamun fi tanawuli a ma'al wudu'i li ghasl al'ada kenan mutum yayi amfani da dama wajen yin amfani da ɗauko ruwan arwalla wajen yin arwalla suma adkhala yaminahu yake cewa ko kaga dama yake sawa to kakka rika ɗaukowa da hagun kana yi a a rika ɗaukowa da dama ko da kai goshe ne sai kai kokari ka daidaita مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب وانا حديث yana nuna mana shar'ancin kurkurar baki da harko sa'annan shakarwa sa'annan fatarwa akan wannan jerin da yazo ina ta fahimta kenan yanda wannan hadisin yazo ba za ka fara gabatar ba da shakarwa da fatarwa sa'annan me sa'annan kurkurar baki tunda ya ce madmada sa'annan istanshaka sa'annan kuma wastansar ina wata gani kina wannan a shar'anci haka zaka jiro su malice wala khilafa fi mashru'iyyatihima babu sabani akan shar'ancin ma'ana kurkurar baki da kuma mi da kuma shakarwa wa innamal khilafu fi wujubihima an yi saɓani dai akan wajibcin shi kuma zance wanda yake mafi inganci cewa dukansu wajibai ne shaƙa ruwa da kurkure baki dukansu wajibi ne a wajen arwalla fa'ida ta hudu shine ghaslul wajhi thalathan wanke huska su uku sai ce wa hadduhu iyakan shi shi huskan kenan ko min bana min manabiti sha'rir ra'si ila zaqani tulan kenan huska tana farawa tun daga wajen fudowa gashi nanan mahudai mahu kenan nan har ya zuwa haɓa kenan tun daga nan har ya zuwa haɓa ina ta gani kuma ba a ce ba kai ka isko misali ta yi wani ya kasance kana da sanko har ya zo tsakar kai to ba za ka ɗauko ba daga nan ba wai ba inda gashi ba mahutar gashi ko ya san dai gashi dai bakin inda yake fara ko to ko da ya cinye ya ta inda ya cinye a kai ne wannan cikin kai za a ilga shi ba cikin huska ba kenan daga inda a dance dai gashi yake hutowa ba nan to tun daga nan har ya zuwa nan shine iyakan huska tsawo kenan sai ya ce wa minal uzni ilal uzni arudan faɗi kuma daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan lalle ne idan za ka wanke huska arwalla to ka wanke tun daga nan tun daga wannan kunnan har zuwa wannan ba kamar wani zaka ga wani ya dauko ruwan kamar yana jin tsoron shi ko haka zaka kiki kawai shi kenan kawai in yi haka gaban kawai ya kare to wannan ya bar lum'a da inda ganganci yayi a rawar shi ba ta yi ba kuma duk salolin da ya a wannan ba su yi ba saboda ya bar wani gaba na arwalla bai wanke shi ba kuma yana daga cikin wailu lil aqabi minan nar wancan hadisin da muka gani malamin da ya bude shi hadisi na biyu cewa mutum ya kiyaye wajen barin lum'a kenan dai tun daga nan zawa nan daga nan a zawana wa kazalika yusallisu fil madmadati wal istinsha haka nan mutum wajen kurkurar baki zaka yi su uku shakan ruwa zaka shaka ka fatar su uku li anna al anfa wal fama min musammal wajh domin baki da hanci suna daga cikin abubuwan da ake kira huska na ta gane sai ce falwajuhu inda al'arab ma hasalat bihi muwajaha kina nawa me ake ni da fuska duk abin da zaka fuskanci mutane da shi to da hanci da baki duka da suke fuskanta duk suna cikin waja kenan wajibin wanke fuska shine wa kurkure baki wajibi ne shaƙa ruwa da fatarwa wajibi ne kuma kowanne a zaka yi so uku so uku fa'ida ta biyar shine ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini thalathan wanke hannaye guda biyu tare da idan sau ba zuwa idan sau ba sau uku masu jami'in ra'as marratan wahida shafan dukkan kai shine yake wajibi ko shine zance mafi inganci zaka shafi dukkan kanka ne sau daya kuma yaqbalu ko kuma yuqbilu biyadaihi alaihi summa yudbir bihima kana kan naka zaka hannayen naka za ka yi baya da su sannan kuma ka maido su ghasulur rijilaini ma'al ka'abaini talata za a wanke ƙawabuwa guda biyu shi ma tare da idan sau sau uku na sai na takwas wujubu tartib fi dalika kuma yadda kaga wannan arwala an tsaro hannu huska kaza kaza kaza har da ƙarshe aka cike ga ƙafa to wajibi ne ka jero shi haka na ta gani mala ce li idkhali shari' al mamsuh wa huwa ar ra's bain al maghsulat a ta yadda shari'a ta sanya abin gabar da za a shafa a tsakankanin ababen da ake wankewa wannan ya nuna cewa a shari'a yadda ta faɗin na haka ake so a yi inda a ce ba gari a ce to wawwanke sai ka shahwa ko kuma shahwa ka wawwanke kina a yin na shahwa daban na wankewa daban amma da shari'a ta ɗauko wankewa wankewa shahwa kuma wankewa to wannan ya nuna haka ake so a yi shi a saba akan wannan to an saba ma shari'a kuma an yi ba daidai ba malaka cikin maula hazatan litartibi baina hadhihi al'ada an yi haka nan ne mana don a lura da jeri tsakankanin waɗannan gaban yadda suka zo a cikin wannan wannan hadithin kuma inna hadhihi sifa hiya sifatu wudu'un nabi sallallahu alaihi wa sallama kamilatan wannan sifar da aka ambata a wannan hadisin shine sifar arwallan annabi sallallahu alaihi wa sallama a jere cikakka kuma fa'ida ta goma mashru'iyyatu sala ba'da al-wudu wannan hadisin yana nuna mana ashe wato an shar'anta idan mutum ya arwalla to ya yi sallah suna wata gani ma'ana ana so mutum musulmi duk lokacin da yake kasance yana cikin tsarki yana cikin arwalla to kuma duk lokacin da kai sabanta arwalla ka jaddada to inda dama irka abi fa'ida ta goma sha ɗaya inna sababa tamami salati wa kamaliha hudurul qalb yana daga cikin sababin cikan sallan da kuma kammalata lalle lalle mutum ya kasance yana yin sallan kuma zuciyar shi tana tare da shi zuciyar shi tana halarce ya san me yake yi yana ji a zuciyar shi cewa yanzu yana gaban mahalicin shi yana ganawa da shi to wannan shi ke nuna cikan cikan sallah ina ta gane kenan mutum ya ga hudurul qalb bayna dai lahi ta'ala wa fihi targhib bil ikhlas kuma a cikin wannan ana kwadaitar da mutum cewa yayi ikhlasi komi kai dan Allah kuma wa tahdhiru min adami qabuli sala mimman laha fiha bi umuri dunya a cikin kuma akwai tsorotarwa da yiwuwan aki karban sallan mutumin da ya shantake game da al'amarin duniya ga ta sallace yake yi amma kuma mi tun da ko har ƙarshe kawai tunanin duniya ne yake gaskiya Allah gawarta mana ka ga mutum wani solution baka samu shi wallahi a cikin sallah in wani abu ma ka kasa yin shi to a cikin sallah zaka gano me ya kamata kai shedan gaskiya abun yana buƙatan tare tare gaskiya malai cewa man tsara'at alaihi al-khawatir addunawiya duk mutumin da waɗansu tunani-tunani na duniya suka zo mishi yayin da yana sallah wa huwa fi sallah yana cikin sallah faɗara da ha sai ya tura su da gaugawa to yurja lahu wusulu hadhihi thawab ana sa ran ya samu wannan ladan dan abin da ake so wa ba ana nihin bane ba kai ba da wahala zai zo amma ka ture to in ka ture ma'ana ba a ilga ka daga cikin mutumin da ya mi ya yi ma kan shi hira a cikin wannan sallar fa'ida ta goma sha biyu shine fadilatul alwudu kamil wa annahu sababun ligufrani dunu fararen mutum ya arwala cikakka kuma yin arwala cikakka sababi ne na gafarta zunubai fa'ida ta goma sha uku shine al-thawabul maw'ud bihi ya tarattabu ala majmu'il amrayn mana a ladan da aka yi alkawari gufira lahu mata kadar min zambi ko to wannan mutum yana samun wannan ne idan ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu wa huma alwudu'u ala nahwil mazkur kai arwala yanda aka faɗi a cikin wannan hadisin kuma wa salatu raka'ataini ba'dahu ya sallaci salloli guda biyu bayan wannan arwallan ala sifatil mazkura shi ma da yanda aka faɗi kada kai hira a ciki wala ya tarattabu ala ahadihima faqat kenan idan kai arwala kade ba za ka samu ba ko kuma wancan bayan tsawo shi ma baka samu ba malace illa bi dalilin khariji amma za ka samu wata balala sai dai da wani dalili ba wannan ba kuma wa qadi khassa al ulama'u al ghufran alladhi huna bi sagha'ir dhunub ko malamai sun keɓance cewa a nan gafar da za a ma ana nihin ƙananan zunubai ne an balka ba'ir falabu da ligufrani ha mina taubati min ha amma jigajigan zunubai manya-manya to su dole ya an tuba Allah ke cewa in tajtanibu ka ba'ira ma hauna anhu a nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ce in kuka gujewa manya-manyan zunuban da aka hana ku kuka guje musu to ƙanana-ƙanana Allah ya ce mu kuma za mu kankare muku su wannan shine ma'ana wannan hadisi sai mai bi mishi shine alhadisu sami hadisi na takwas an amr bin yahya almazini an abihi qala shahidtu amr bin abil hasan sa'ala abdullahi bin zaid an wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam fada'a بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين نعم ثم أدخل يده في التور فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه الطس آه وأن حديثي نينا عمرو بن يحيى المازني شكما دقا بابي شيكي تشوى na halarci ko kuma na ga amur dan abil hassan ya tambaye abdullahi bin zaid an wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam game da arwarar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi fada'a bi taurin min ma'in sai ce a zo mishi da taur na ruwa malake cewa بتور من ماء بالمثنى الطص كوكما الطص وهو الإناء الصغير مكاي أن أرمي شيني شيني تور كما شيني لارب شي أنا كده شي الطص كما تاسا كنا تبي تاسا هوسا دغنا aka samu shi kenan a abdullahi bin zaid sai da abi taurin sai ya ce a zo mishi da ɗan wani makayi min ma'in na ruwa fatawadda'a lahum wudu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai musu arwalla arwalla irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akfa'a ala yadayhi min at-tawr ma'ana sai ya karkata sai ya kwarara bi ma'ana fa'akfa ala yadayhi amala wa sabba ala yadayhi ya karkata sai ya kwararawa hannun shi guda biyu daga wannan dan tasan zamu ce ko fa ghasala yadayhi salasan sai ya wanke hannayen shi guda biyu so uku thumma adkhala yadahu fi tawr sa'annan sai ya sanya hannun shi a cikin wannan makayin mai ruwa famadmada sai ya kurkure bakin shi wastan shaka ya shaka ruwa wastansar ya fatar salasan su uku kaga a wancan hadisin ya ce da ya kurkure ya amma bai ci su uku ba ko to wannan hadisin ya gaya masa su ma su uku ake sai ya ce kuma bi salati gharfatin da kamfatowa guda uku da kan fitowa guda uku kenan idan ya ɗauko sai ya sai ya kurkure sai ya zubda kuma wannan ruwan da ya ɗan saura shi ne zai shaƙa kuma sai ya fatar ɗaya sai ya kamfato ya suruf ya kurkure kuma ya shaƙa ya fatar kaga ɗaukowa biyu kuma yi biyu ko hakanan ya kamfato kenan kamfata uku za a yi ba kowane ba ne in ka ɗauko ka yi surub kuma ka ɗauko ma hanci ba a ɗaukowa ɗaya ne za a yi hanci da mi za ka yi baki da hanci da hanci shine kenan fa madmada wastanshaka wastansara talatan bi salati gharfat da kan fitowa guda uku thumma adkhala yadahu fi taw sa'annan kuma ya sanya hannun shi a cikin wannan makayin fa ghasala wajhahu salatan kuma ya wanke huskar shi su uku summa adkhala yadahu fi tauri sa'annan ya sanya hannun shi a cikin wannan makayin fa ghasalahuma marrataini ila almirfaqain sai ya wanke waɗannan hannuwan nashi guda biyu so biyu zuwa ga ina zuwa ga idan sau idan hannu afon gwiwar hannu har ya zuwa gwiwar hannu kaga wato a nan wanke hannu kaga ya wanke hannu so uku komi so uku uku ko kurkurar baki da shaƙa kowane so uku uku amma da ya zo hannu ha sai ya wanke su so biyu marratai ne imamu san'ani yake cewa kaza fi nuskatil umda lafzu marratai ne amma wa lafzul bukhari lafazin da ya zo a cikin sahih bukhari fi hadal hadisi a wannan hadisin marratai ne marratai ne a ga wannan hadisin marratai ne ce amma a wancan marratai ne marratai ne wa kaza fi muslim mukarraran hakan a muslima marratai ne marratai ne ya zo kamar da za mu gani a cikin abin da za a fa'idantu a cikin wannan hadisin cewa wato arwalla kana iya yin wankewa ɗaya-ɗaya kana iya wankewa biyu-biyu kana iya wankewa uku-uku ina wata gani kuma kana iya takulawa wani ka wanke so biyu ka wanke so uku kamar yadda shi wannan hadisin kaga wasu so biyu wani sun uku ƙari ne akan uku baya halitta don manzo salama ya ce duk mutumin da ya arwalla kuma ya daɗa akan wankewa uku ya ce faƙadi a sa'a wa zalam wani mutumin ya munana kuma ya yi zalimci ya zalunci kanshi ana ya sa'a masu sunna ya ba abinda manzo salama ya yi ba ko ya karantar a kanshi kina arwalla ko wanke biyu biyu ko ɗaya ɗaya ko uku uku ko biyu da uku ka cakula ka yi hannu sau biyu ka yi huska sau uku shaƙa sau biyu haka dai ka caccakula kowanne ya zo kuma a ya inganta sai da abin da ya kamata mu fahimta kuma a wajen wankewa ba ɗauko ruwa ba ke ne idan ka tayi mutum ya yi aikin laka ko ya wanke jikin bai wanku ba da yawa kuma kace za ka zo ka yi arwalla to kayan ka samu wankewa guda ɗaya waye kal ta yi ka ɗauko ruwa su biyu ko su uku ina wata gane to idan aka samu aka wanke shi tsaf yawon ku to zini ka yi ɗaya amma dan ka wanke nan nan bai yi ba can da dauɗa da waye da sauransu har yanzu wanke bai bai yanku ba idan ka wanke ya yi tsaf ɗaya kenan to in ka bari ma kowanne ka mishi haka nan ya yi to amma ka zo ka wanke ya yi tsaf kuma ka ƙara to ka wanke su in ka ƙara ka wanke su ina wata gani yawwa kenan dai kaga wannan ruwayar cewa fa ghasalahuma sai wanke su su hannayen guda biyu marrataini so biyu a wasu ruwayoyin marrataini marrataini kenan kowanne so biyu wannan so biyu wannan so biyu ilal mirfaqaini bi ma'ana ma'al mirfaqaini kenan ko tare da gwiwar hannu thumma adkhala yadahu fi tawr sa'annan kuma ya sanya hannun shi a cikin wannan makayi fa masa habihi ma ra'asahu sai ya shafi kan shi da waɗannan hannaye bihi ma ko? kaga ba ce da hannu ɗaya ba ko? da su su bin ya shafi kan shi sai ya gaya maka fa aqbala bihi ma sai ya yi gaba da su wa adbara ya baya wahidatan so guda za mu gani shawarar daga gaba ne ake baya ko daga bayan ake gaba su ma gasa rijilaihi sa'annan kuma ya wanke a ƙafafun shi kaga nan ba ce su uku ba amma a wancan an ce gasa kilta rijilaihi salasa ko ba ka ba kaga da suna haduwa suna ta ƙara bayyana mana sifar wannan ta'ar walla wa fi riwayatin a wata ruwaya sai ya ce bada abi muqaddami ra'asi kaji sai ya fara da farkon kanshi kenan nan wani ya dauka fa aqbala bihi ma yayi gaba da su adbare ba ya dauka ce haka ne za a yi ayi haka to wannan ruwaya tana karuna maka yaya ne ne a a shafar bada abi muqaddami ra'asi sai ya fara da farkon kan summa zahaba bihi ma ila qafahu ya tayi da su har ya zuwa qiyash summa raddahuma sa'annan ya maido su hatta raja ila al-makani alladhi bada minhu ya maido su zuwa ga inda ya fara kajin da ke shafin fuska ko wa fi riwayatin a wata ruwaya a tana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana fa akhrajna lahu ma'an sai muka zo mishi ga muka fito mishi da ruwa fi taur a cikin wani makayi min sufurin na daga a sufur mala ce bi don misali wa sukunin fa nau'in minan nuhas wani nau'i ne na bakin ƙarhi taurin min sufur kenan aka suka zo mishi da wani makayi na na bakin ƙarhi malamai suka ce wanda ke nuna maka a shi ita wannan arwallar ja'iz ne halak ne ka yi da dukkan kowane irin makayi na ƙarhe ne na duma ne na gashashen laka ne na kasko ne na roba ne ko mine ne ina wata gane amma banda zinariya da azurfa yake cewa la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati fa inna fa innahuma lahum fi dunya wa lakum fil akhirah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to wadansu daga cikin malamai da yawa sun kawo wannan hadisin a cikin babin arwala wajen kuma kokarin yin bayanin irin makayin da ya cancanta ya arwala da shi idan ka hudda zinariya da azurfa to kowane irin makayi kana ya ɗaukar ruwa ka yi arwala a ci da shi a ciki ina ta gani to shi ne ke cewa kenan suka zo mishi fa akhrajna lahu ma'an sai muka fito mishi da ruwa fi taurin a cikin wani makayi min sufurin na nuhas bakin karhe kenan shi ne malai fassara maka yake ce maka at-tauru shibuhu at-tast kaman kamar tasa kenan a wannan hadisi ma'anar shi da irin abubuwan da yake dauke da shi kusan hadisin da ya gabata ne za a ga cewa dai karin waɗansu bayanai a wannan ya kammala wannan wannan ya kammala wannan ina wata gani to shi ma wannan akwai fa'idodi a cikinsu na farko ma da ke cewa sarraha huna bi annal madmadata wa listin shaq kana ta salasan salasa min salasi gharafat fa'ida da wacan ba mu samu ba wannan hadisin ya fito ƙarar ya mana bayanin cewa kurkure baki da shaƙa ruwa sun kasance su waɗannan guda bin so uku uku ake yin su kuma da kamfatar ruwa nawa uku an gane fa'ida ta biyu fil hadisi sabiq zakara anna ghasal al yadaini a kana salasan wa fi hadha al hadis zakara marratayn faqat a wannan hadisin kaga ya ce ya wanke hannu su uku ko a wannan kuma ya ce ya wanke so biyu to mai arwalla duka yana da dama ko ya yi wannan ko ya yi wannan kamar dai a yadda muka faɗa kuma sun ma'adkhala yadahu fa ghasala wajahu salasa kaga anan cayi sa'annan ya sanya hannun shi ko hannu ya ce amma a wancan me yace ya daini a wata ruwaya hannu a wata ruwaya kuma aka ce hannayen shi guda biyu to imamun nawawi yake cewa bayan ya ambaci waɗannan ruwayoyin guda biyu da wanda ya ce hannu ɗaya da wanda ya ce hannu guda biyu ya ce hiya dalatun ala anna zalika sunna walakin al mashhur alladhi qata bihi al jumhur anna al mustahab akhdhu al ma lil wajhi bil yadayn jami'an li'annahu ashal wa aqrab fi al isbaq kenan ko ka sa hannu ɗaya ko ka sa hannu biyu kowanne suna ne amma dai abin da yake ya shahara a wajen jumhurin malamai shi ne cewa in wuska ne za a wanki to a kamfato ruwan da hannu biyu ya fi sauƙi kuma ya yi ba da dama a game huskan gabaki ɗaya da ce da hannu ɗaya ne za ka yi kana karkatawa na amma hannu biyu ne kawai in ka ɗauko kaga in kai haka kaga ai kawai abin da sauƙi zai zo ina wata gane a fa'ida ta hudu a hadisi wanda ya gabata ya ce summa masaha bira'asi ko sanan ya shafi kanshi ya ce wa haza wa haza ta'abiru yumkinu ta'wiluhu bi ba'd ar-ra's kama uwilat al-aya wamsahu bi ru'usikum wa fi hadha al-hadith sarraha bi mashihi kullihi kaga wancan hadisin da ya gabata ya ce summa masa bi ra'sihi sannan ya shahi kanshi da ba'un ita ma ayar wamsahu bi ru'usikum to wannan bakin mai tawili yana da kofar da zai yi tawili yace wannan bakin tabi'idiyya ce ko sai ce shashin kai ake ne sai ce to amma shi wannan hadisin ya fadi a hili cewa sai ya shafi kanshi dukan shi kaga wa fassala kayfiyatal masih kaga ai yayi bayani daki daki yanda za a shahimi yanda za a shahi kan ina wata gane kuma a fa'ida ta gaba waɗannan hadisan guda biyu sun ambaci kurkurar baki da shaƙa ruwa kuma annahu yudkhilu yadan wahidan kina hannu ɗaya ne ke sawa da su ne wato yake yi amma hadisin da ya gabata ya ce ya sanya wannan hannuwan shi guda biyu sai ya wanke su kuma ya shahi kanshi da hannayen shi wato guda biyu ya gaba da su kuma ya baya da su da haka imam abu dawud yake cewa a hadisu siha kulluha tadullu ala annahu tadullu ala anna mashar ra'si marratan wahida dukkan hadisai ingantattu suna nuna cewa kai shafa ɗaya ake mishi waɗansu hadisan za su cewa za a shawa su uku ko su kaza da hadisin da su bai inganta ba ina wata gani kuma daga wannan hadisin kenan yi ukazu min haza jawazu mukhalafatu a da'il wudu bi tafdili ba'diha ala ba'd kuma a wannan hadisin za mu ɗauki ma'ana halaccin caccanzawa ko sabawa wajen wanke gabai wani ka wanke so biyu wani ka wanke so uku kamar da hadisin ya nuna amma wa anna taslisa huwa sifatul kamila wa ma dunaha yujzi amma a wanke so uku shine sifa cikakka amma wanda ba uku ba wannan ya isar amma dai wanda ya yi kammala shine ka wanke so uku kama sahatu zalika al ahadith abu na gaba wannan hadisin yana nuna mana iktisad taƙaitawa a wajen ruwan arwalla baya halitta mutum ya yi israfi a wajen arwalla saboda wato siffar da aka faɗa na makayin da aka kawo ma annabi sallallahu ruwa haka nan da wanda aka kama Usman bin Affan wato makayi ne wanda yake dan kararrami bai taka kara karya ba bai wuce muddi ba to don haka mana ba a so mutum idan zai yi arwala ya yi wasa da ruwa ya ɓannata ruwa ko ya zub da sahani guda kina wata gani kenan mutum ya yi daidai saboda shi sabawan mana ka yin amfani da ruwa da yawan yana daga cikin ta'addanci da ƙetare iyaka wata ranar sallallahu alaihi wasallama ya huce ta wajen sa'ad bin abi waqas yana arwalla sai manzo yake ce mishi ma hazal israf ya sa'ad yace wani irin bannan ruwa ne ya kai sa'ad sai sa'ad yace ya rasulullah afil wudu afil wudu israfu yace za a arwallan ma akwai irin waziranci sai ce mishi na'am wa in kunta ala naharin jari ya ce ko da a ƙorama kana kogi ne a gabanka yana gudu ya ce ba ya halitta ka ɓannata ruwa wajen arwalla ina wata gani da ake na daga cikin ladabin arwalla da kuma abin da ya kamata mu kula a kan shi shine cewa mutum ya taƙaita ka karka zub da sahani guda rabin sahani ko karkin shi a dai mutum da ya taƙaita da arwalla da wanka da waye duka ana so a duka taƙaita arwalla a cikin a taƙaita ɓannan ruwa a cikinsu ina ga insha Allah nan za mu dakata game da waɗannan hadisai guda biyu waɗanda suke nuna mana siffar arwallon manzo salama kamilan a cike kuma ka ake so wato mu ɗabbaka shi na'am ga tauni da na'am na'am kuma ya ɗauko daban eh malai wasu malamai suka ce in yi haka na kin ma yayi amma dai sunna shine kai rabi su eh kama ya wani sokun so kama ya rika rabewa kamar in zai wanke bakin nan ko ko wanke hannu nan na bakin nan eh a abin da yi kenan shi yanzu ya dauka kawai kenan bai gama su a yan son samu ne ya gama su tun da wani shine badahi mana shine ake ake iya fahimta amma ba na ne baka ka dauko ka riga haka ka wanke wannan kenan eh amma da ce wanke hannu ne wannan sai a rabe wannan ayi su uku wannan ayi su uku kamar da hadisi mai zawa zai nuna mana yin gabatar da dama akan hagu wajen ita arwallah na ha yawa eh al'uzunani min ra'as akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi kenan duka hadisan ba ya zancen shahukun ne ba to akwai hadisin wanda yake cewa al'uzunani min ra'asi kunnuwa guda biyu suna daga kai kina ma'ana daga ka shahi wannan kai tsaye kai ka shahi su mumtaz na'am na'am eh to shi ba a ce ba sun yi laifi ko amma abin da ya yi shi asuwaki a sunnance kayan a hawar arwala ake yin shi ko da hannun za ka yi to kan ka fara arwalan iyi kawai in ka zo arwalan kurba za ka yi ka yi kure ka zubda tunda shi sunna ne in mutum zai arwalan ya yi asuwakin ba kana cikin arwalan ma kuma za ka tsaya sai ka yi asuwakin a kenan mutum ya kakin ba a cewa amma dai ba haka aka so yi ba gaskiya kenan ya fara yin wannan kin kafin fara arwalan kenan daga ya fara kawai sai ya kurba ya shaka ya wannan wallahi alam kenan insha Allah muna wata mun muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu ladan abin da muka kusura Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته